إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna talata sha biyu ga wata na sha'aban hijira shekarar 443 wanda ya dace da sha biyar ga wata na uku shekara ta 2022 insha Allah yau za mu yi darasi na 87 cikin littafin bulogul mara darasi na 87 na ga masu dibawa a cikin group za su ga darasin ƙarshe na 85 ne kuskuren rubutu ne kamata darasin ƙarshe na 86 ne sai na ga 85 a rubuce kenan za mu yi darasin 87 cikin littafin bulugun muram insha Allah a karatunmu na ƙarshe mun hara babul wasaya na kenan jami'in wasiya magana yin wasiya a dukkan musulmi hadisinmu na ƙarshe cewa ruwa da bukhari ya kawo musulmi ya kawo faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bai dacewa ga musulmi a ce akwai abin da zai wasiya ya kwana ɗaya dare biyu ko dare ɗaya ba tare da ya rubuta wannan wasiya wannan ruwaya tana jan hankalinmu kulawa da yin wasiya don ajali ba a san ba a ina yake ba shawara za a maka ba lokacin da zai zo kenan tunda ba shawara za a maka ba ka zamanto a cikin shiri don babu wadda ba a yi ko a gabanka ko a naka dai na kusa ba irin wadda ba a yi a cikin rayuwa maganan mutuwa yau za mu tashi hadisin sa'ad bin abi waqas radiyallahu ta'ala anhu wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul allah ana dhu malin wa la yurithni illa banatu li wahida afa atasaddaqu bi thuluthay mali qala la qultu أفأتصدق بشطره قال لا قلت أفأتصدق بثلثي قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس متفق عليه أبن لك وانا رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه shine yake cewa yace qultu ya rasulullah wannan wani abu ne wakana gare shi wani abin ya wakana asalin ruwa ya wakana a hajjin bankwana sa'ad bin abi waqas ya samu rashin lahiya wanda kuma kware ya sare kan wannan rashin lahiya kamar ba za ta bar shi ba shi ne manzana ya kai mai ziyara ya je iyada ya je ganin shi iya jiya a shi ne asalin maganar ya diba ganin allah ya hori mai dukiya iya da kudi kuma iya ɗaya gare shi to shi ne yake ga tun da iya ba ta gade dukiya gaba ɗaya yake ba da wannan shawara ya rabe dukiye ya sami ladan sadaka tun da wuri a wannan ganin da manzala je ganin shi ne wanda yan wasan da sa'ad dukkan wannan yaƙi da shi aka yi su ne yan warko-warko har ma ana cewa shi ne harkon wanda ya fara halbin kibiya fi sabilillah shi ne annabi ya ma fida ka abi ummi annabi ya fida ka yi ka halba musu ina ba da fansa babana da baba annabi ya fida da shi kwarai ya cikin kuma hannun annabi na salama to kenan yanzu ga irin shawara da yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah an dumal ni ina da dukiya wala rusuni ila banatul li wahida kuma ni ba mai gado na sai diya daya tace magadiya ta afa atasaddaqu bi thuluthai mali zan iya sadaka da kashi biyu cikin dukiyata kana raba gida uku ya ba da kashin biyu da ya ciyar kin duke shi qal wannan shawara da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce la kenan annabi ya daba bai ba da goyon bayan sadakar kashi biyu cikin uku na dukiyar shi yanzu tunda manzo Allah ce mishi a bai da ba sai ce a tasaddaku bi shatari to zan iya sadaka da rabin dukiyar gaba daya in ba da rabi nan ma qala la annabi ce a qultu afa tasaddaku bi thuluthi zan iya sadaka da daya cikin ukun dukiya kenan yan ciyar kin dukiyar shi qala na da ya kama maganar sudusi sai manzana sallasar ya ce a sudusi ce sudusi kasir kasir sudusi ma abin ya yawa iya da yawa abu ne mai yawa sudusi to amma annabi bai kalle kenan ba nan shi ta kololuwar abinda mutum zai iya wasiya a cikin dukiyar shi daya cikin uku shine kololuwar yawan wasiyar da zaka iya yi a gane wasiya daban kyauta daban wasiya cewa in na mutu ka bada umarni a ba wani kaza a ba wani kaza a ba shine abin da kake wasici umarni a yi bayan ka cika shine wasiya man da ka duka bada ba mai bai da ba inda ranka ka dauka ka bada ka raba ba mai ba din zai ce bai da ba din zamani zai ce bai da ba sai karanka ma sai uwansa ya huka ce din zamani bai da ba to shi a takaice dai wannan muna magana wasiya ce wanda bayan mutuwarka shi ne aka ƙayyade ɗaya cikin uku to nan a nan salasa ce gaya mashi mahimmancin da ya ƙiya ya raba duka ka ya raba kashi biyu ya ƙiya cikin uku rabi ya ƙiya idan ya ce uku ɗaya cikin uku da ya yarda tun da an bar wani abu sai ke ce mashi in na ka an tazarwa sadaka a ganiya ka bar ɗiyanka mawadata suna ɗan abin hannunsu khairun min an tazarhum alatan ita kafafuna nasu ya kabar ɗiyanka talakawa suna meka hannu suna bukata suna bara a wurin mutane kaga nan menene ke da muhimmancin barin dukiya ga ikarce dan kai ɗiyan kai misan Allah ne kamar ɗiyanka talaka ka karaba gaba daya a su ma za su shiga mugun hali za su tozarta kenan akwai sa su ma ɗiyan a bar musu wani abu eh ayi wannan ayi wannan ne ka amanta da ɗiyan yace ka bar su da wadata yayi alkhairi ka kabar ɗiyanka suna meka alu suna bara bayanka haka annabi karanta sai da karantar da shi in wannan sa'ad annabi ya mai magana cewa sa'ad yayewa kai tsawon rai ka sare ne yanzu kana ga an kare haike ne malabu duke gaba daya yace yakan yi kai tsawon rai wasu su amfana ga wasu kuma su samu cutarwa da kai wannan ka hore kenan kuma abin da ya wakana sa'ad ya tsawon rai iyaye da wajen bakwai ba daga maza ko shidda Allah ba shi iyan maza daga baya kenan kaga abin da tsamanin kaga bai yauka da ba Allah ba shi ɗaya wani sa'ad cewa tsawon rayuwa da zama kana sa'ad ya tsawon rayuwa di ba abubakar ya zo umar ya zo iya cikin komanda kin bude kadisiya shi ya jagoranci bude kadisiya yakin da aka yi na fituhat islamiyya shi ne iya cikin na gaba gaba sa'ad bin abi waqas wanda har an karan fitina ta yi nisa har lokacin da aka bude labarin kufa lokacin da kufa ta zama gari bayan kuma kuma umar ya sa aka kafa ta gari ne na baya baya amma ya kai wanda isa kisa doguwa dai ta wanda umar aka wa yan garin suka yi jajen sa'adu a ɓanin kasan kufa garin muna hukai ne masu fitina mutane suka yi jajen an ba shi gwamna a kufa suka yi suka ce ƙarin suka ce ai sa'adu bai sallah da kyau bai rabo da kyau bai kaza kaza kaza suka bata karshen umar Umar- umar ya turo ya turo a yi bincike kan mas'alar kuma aka je ko ina abu wuri wuri a je nan a ce wai me labarin ku ga mas'alar shugaban ku su ce wala bai da komai yadda kai a je nan su ce wala ba musamman abu kan shugaban mu duk he wani masallaci aka je wani masallaci guda wani fitinannen mutum ya zo ya ce a abin nan haka ne iya bai sallah bai rabo kaza kaza kaza sa'ad ya cika ya cika to a sa'ad Allah ba shi addu'a mustajaba ya ce Allah wannan bawa naka an abin da ya ce ni dai sallah da nake ina sallah yadda manzo Allah sallah nake wajen ja in ja wajen bayyana bayyana duk annabi da nake sallah haka nake ba abin da na riga amma wani abin da ce Allah wani bawa naka abin in gaskiya ne in ƙarya ce ki Allah Allah ka jarabe shi ka tsayuta mai kwanaki ka gama shi da fitina mai addu'a mai addu'a aka ci gaba duk da umar an kawo zargi umar hudda shi da kwarin shagawanci ƙarshe wani mutumin shahararren da shahara ya tsohuwa bai ganin kirki ya bin titi yana dunguran mata kuma bai gani ya mutu makahu da fitina yake ce in yace wala addu'a sa ta same ni kace ke ya zaka yace ta kace kace addu'a sa ta kama ni kai yace kullum shi ke sa da to kenan ya samu tsawon rai kuma ya samu ɗiyan maza nan da almuhimmi na muna maganar wasiya da dukiyar da dukiya kakka wuce ɗaya cikin uku kuma da sharaɗa ba da dama mutum ya wasiya wannan ruwaya bukhari ya kawo musulmi ya kawo da wannan hadis وعن عائشة وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلت نفسها ولم تؤسن وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه ولفظ المسلم wannan aisha take ba labarin wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sa'ad bin ubada ne sa'ad bin ubada cikin shugaban ansa yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftilat nafsuha wa lam tusi uwata babata ta yi mutuwa ta fuja'a mutuwa ta kai tsaye mutuwa ta gauga kai tsaye ta fuja'a ya ce ba ta yi wasiya komewa wa azunuha lau ta kallamar ta saddakat na yi iman ina kyauta zaton inda har ta samu damar magana da ta yi sadaka wani a cikin dukiyarta da ta yi wasiya kenan ya ce afalaha ajarun in ta saddakatu anha tana da lada ta samu lada in na mata sadaka ƙala na'am ya ce na'am kenan za ta samu lada idan sa'ad ya mata sadaka bayanta na mai yake sauka maganar amfanar mamaci da abin da aka yi na sadaka a bayan shi ta don masala ce yan makta lafiya wanda malamai magabata sun samu saɓanin abin da mutum ke samu bayan mutuwa an yi tufaƙi a kan addu'a dun wanda kama addu'a ɗa ko aboki ko ma'ahi za ta samu wanda nasun ƙorani na labarin masu imani da suke addu'a na Allah gafarta suka gami da imani wannan kuma sunna ta tabbatar da haka yin addu'a ga wani mamaci duk wannan ba wani saɓani kan shi inda yake da magana wani abu daban iya samun mamaci wanda yake ba na addu'a ba kamar aiki na dukiya ko na gaba ina ga kamar kamar mai ake cewa abu hanifa iya daga cikin masu ganin ayyuka suna samun bawa wanda aka yi duk abin da aka yi na aiki ko mamini ne imam malik imam shafi rahimahullah suna kan ce a'a su a wajensu ba abin da za ka samu na wani aiki in ba na addu'a ba ƙarƙashin wa'alisar insan ila masa wannan sa'ayo sofa yura wani masala ce wanda ta shaƙa zaibin taimiyya haka ibn qayyim suna kan cewa su ma ayyuka ba sai na addu'a ba akan wani in yi maka aiki sadaka ko ba ɗanka ba za ka samu magana da ita wannan ita ma nasi ya tabbatar da in ɗa ne kama babanka duk abin da kai na addu'a na sadaka da aiki kamar musa aiki ma na gaba kamar aikin haji sauransu duk aikin haji nasi ya zo ko ba ɗa bane iya iya ana yiwa mutum bayan ya mutu shi da almuhimmin kamar ibn taymiya ibn qayyim sun kawo saduwar aiki na sadaka albani rahimahullah ya kawo wasu dalilai na ture maganar su wanda ya ce ba su ake bi ba ana bin nasi ne shi yan wada muhimmi dai magana ce kowa ya ta kan shi ana sabani na dide kun ka ta kan kun ka kanka kun ya kai ba ya kai wa dole ana magana wani ya baka ne man gawa kanka wa ba shi kidan gare ba don na banka shi kun kokarin kun kai kokarin shirya ma kanka aikin alkhairi kuma an ce uba da abin da kai ko uwa zai kai mishi kuma cewa me yake cewa uba ko uwa da abin da kai daga bayan wannan kai addu'a in aboki ne dan uwa ne addu'a ga sanin ba ta kanta kullum mu mutum ya kauce abin da yake sabani kai abin da yake kilar babu wani sabani kanshi ba wani rigima kanshi kowa zan da addu'a ba sabani kanta za ta amfani kowa aboki ne dan uwa ne wane ne kuma mutum za addu'a Allah gafarta ma mutum game addu'a ta gafara shi kenan ka huta da shiga mai rigima akwai ana yi ba a yi tana kai ba ta kaiwa duk wannan kaka shige shi ko kokarin yin addu'a ka bai ka shiga cikin sabanin ba amma kaga nan abin da kace wannan wani abu abu mamaki imam malik rahimahullah iya daga cikin masu ganin ba abin zama mace na karanta qur'ani ko sadaka amma ta kai mishi imam malik haka ki akida imam malik ka wannan kuma malaka ne da yake abin duniya ake nema ba Allah ake wa ba nan sun ture malike ba rusa malike nan kaga duk inda ana haka nan ba magana a wa mutum fida'u a malikiya a malikiya ba fida'u ba ta yi a malikiya ba fida'u ba malikiya ba ce ba shi da ba malikiya ce da dini ne ba a malikiya ba fida'u ba fi da a malikiya duk wani makatan ƙur'ani ba a malikiya kaga ma mun sabga ko ba a yi a malikiya maliki bai da ba bai da ba sai bata kaiwa ko ai bata kaiwa haka maliki ce mutum kan zaki da imam malik ba a karanta mutum tami a wani a waje imam malik ne in dai maliki ce ba a yi sai dai addu'a kullum amma kawai mutum sabka kamar hayar da dubu saba'in kullum kanka kawa amma kai baka da Allah wannan shine malikiya gangariya babu amma dai ka da ke dai ba kuɗi ake nema abin duniya ake wa anan kaga yi ake yi kuma ba ba ba ka maliki ba wajen imam maliki ba yi kuma hatta masu ganin ana iya karanta har imam shafi da Allah cikin tafsir ibn kasir karkashin walil sirrin sa Allah masa wa nan sa'i sofa yura kace madogaran malik imam shafi shi ma da ta dogara cikin tafsir ibn kasir anan imam shafi ke cewa wannan mas'ala ta karanta mana qur'ani bayan ya mutu sai inda har ita manzo Allah bi ba sahabbai bisi ba yace ko ishara bisi ba annabi ko ishara bisi ba ta karanta mana qur'ani bayan ya mutu ita lokacin da khairan sarquna ilai tunda alkhairi na sirga yimi haka imamu shafi shi ne madogare shi takaice dai kenan mutum kurin ta kan shi kurin kaka jira wani maka ina ma wani kuma uka zo in ce karin alheri ne ma kaka dogara da wani zai maka ko danka ne kaka dogara da shi wallahi ya manta da kai ita kan shi kai ta kanka kurin tunda ranka iyo karin shi alheri kurin Allah saka ishe kurin wannan kuma ta samu kari ne yanzu dai kenan nan sa'ad annabi ya tabbatar ma da sa'ad na amfana ta sadaka da zai ma babashi wa ana bi umamat al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala mun wada makaranta bukhari ya roto muslim ya roto abi umama al-bahili radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna inna allaha qad a'ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li waris wannan ruwa an kai an kawo hadisin kun ya tabbata kun me yake nasan hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa Allah ya ba ku haƙin shi ya ba ubana shi ya ba uwana ta uwa sudusi uba sudusi in akwai diya an ba diya su ne asibai masu ne duke gaba daya an ba mata daya cikin hudu inda an ba daya inda daya daya cikin takwas an ba miji daya cikin hudu inda inda daya an ba daya an ba shi rabin dukiya an ba da an ba dole ka tana daya an ba daya mata kaza daya maza komai da Allah ya riga ya ba kowa haƙƙin ta Qur'ani dan haka tunda Allah ya riga ya ba kowa haƙƙin shi to kenan ba wasiya ga wanda zai gado magana kenan wanda ake cikin ike gadan ka wanda yake ka baka ce na mutu gida kaza na wani a cikin diyanka ko cikin yan wanka baka diya masu gadan din dai wanda yake iya gadanka ko matarka ko danka ko babanka ko babanka baka wasiya cewa in na mutu gida kaza na wani ba yi amma kai ba yarda sai dai kyauta ce kana iya yi da ranka kuma kyauta abinda yake adalci umarnin da aka yi adalci kakka yi da wani akan wani zaka makon makon sun dinan sai tarbe gadan suka tarbe gadan gaba daya wani dan bai komi an zo wannan ko da kana da haƙƙi kai amma zalunci ne zalunci ne in zaka raba kyauta zaka raba kurba kurba kowa in dai rabo ne zaka yi amma cewa in ya riga ya bada kuma da ran shi dan ya amsa ya rike to baban in ya mun da ba a ce a je a amshi kuma sai dai in shi dan ya mido duk zalunci ne ko inda ya ba dan ya amsa ya sha ganin shi eh dan ne ya tautaya ma baban zalimcin da ya ce gashi amma muku da muku ce mu je mu amshi baba ba kaza a muku da muku ya riga ya bada ya amsa amma in na mutu wannan shine wasiya to wannan ko yayi duwun da yake gadan shi eh mai wasiya wasiya ta zama ta shiga ruwa ba ta amfanin komi ba wasiya ga duk mai gado sai a wannan yace wa rahu dal qudmi min ibn abbas radiyallahu anhu wa zada fi akhirih illa an sha'al warasa nan kuma magana kun sanar iya da kyau abinda ya kawo da aka ce ba wasiya ga wanda yake gado yace an ce illa an sha'al warasa sai inda su magada nan a na diya ne baban su yawa wani wasiya a ciki to bai su tsace ba sai da ba amma in suka ce mun amince kayansu ne ko haƙinsu ne suka ce mun bashi inda maduka suka ce sun bashi shi ba duka wasu duka suka ce sun ba dan uwansu ba matsala bace ba amma bai da haƙi in yana ta dawa wa an mu'adh bin jabal radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inna allah inna allah tasaddaqa alaykum bi thuluth amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum abinda duk da ruwa tana hanyoyi da sai masu rauni hanyoyi amma hadisi ne ta hanyoyin da yake da shi kuma albani cikin taƙiƙi da yawa iya da hanyoyi wanda suke ba shi ƙarfin gwiwa ya zama hadisi tabbataccen hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya muku sadaka da sulusun dukiyarku a wajen mutuwarku don ƙarin kyautatawa ku samu ƙarin lada na menene kenan an riga an shata Allah ba da wannan dama ga duk mutum iya da dama ko ya zo mutuwa in nawa ya mallaka ya ce kashi ɗaya na dukiya ta a yi sadaka a yi kaza a yi duk abin da ya a ciki iya da wannan dama ba mu iya mu'ar da kan abin ƙarshen rayuwar shi in ya ce ya rabu in nawa ya mallaka ya ce ya rabu sulusi ba ta yayawa kuma in ya ba da ba mu iya tadawa sama da sulusi ne wannan sai in kukun aminci amma iya da dama Allah ya bashi wannan dama shine ma'ana kenan Allah ya muku sadaka ya ba ku an baka dama ba ci a da mutuwa ne da sadaka bi bada ba sai da mutuwa zai bada mun ba mu yadda ba ko kidan da mun keta ne da ya mun keta ne ce ya raba duke a a haƙin shi ne haƙin shi ne raba kayan shi ne kayan shi ne raba ba wannan ba na ku bane ba ku ci abin da ya saura ku eh haka abin da ke ruwa kenan kuma hadisin hadisin na Hassan ya tabbata sai babul wadi'a magana kuma ta ajiya wa an amr bin shu'aib an abi an jaddihi radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala man udiya wadi'atan falaysa alaihi daman duk da ya ce akhrajahu bin majah fi sanadihi da'af akwai rauni cikin sanadin amma hadisin yana da hanyoyi kamar albanin walla ya bi diddigin hanyoyin hadisan ya zo ba ta wannan hanya kaɗai ba hanyoyi da dama hanya ce daga zuwa wajen uku ce ce wannan hanyoyin da suka zo suna iya ba hadisin ƙarfin gwiwa cewa samun gindin zama ya koma hadisi hasan wanda ana iya hujja da shi ko da abin kan ƙa'ida me me ma'ana hadisi ya kantar da mu duk wanda aka ba ajiya to falesa alaihi daman me daman misali kama an je kudi sai aka zo aka barawo zo gidana ya kwashe kudin ko aka yi gobara wani abu daban da ya gito na kudin da kaban ajiya ko kayan da kaban ajiya ya tozarta to ba mai dora mu a cikin biya shi da magana kenan wannan abu ya cin kaida da masarana duk wanda ka ba ajiya aka yi mai sata ko gobara duk abin da asara to ta sha baka cewa ya raba maka duk wani gaba ajiya babu ba ramuwa kan shi eh mutamin ne tsotsayi ne su kurin ya kai haƙuri kurin Allah ba ka ladan na musiba sai wannan ya kawo babu wannan yana su ne kurin dai sai sabon kitab kurin kitabun nika kitab da yake da alaƙa da armi yau mai magana da shi mai magana da shi ba shi kai bai ajiye tara uwa da shi uwa da shi wata ajiya ba ji ka wata tattara ta taba wani mai muncin ajiya uwa da shi ajiya shi aka bata yi ta ajiye ta tara ta tara wani zo kwashi idan kuna ka cewa kakariya zai yi a wani abu jige ta kuma a ce ƙarya take gudu ya wata madiga ce rigima wata iya wata rigima ce to kaga wannan ya bincika amma in dai haƙiƙa an tabbatar da asara akai ko gobara ko sata aka tabbata mata aji aka bata aji aka bata eh to za mu sake nan kitabun nikah magana ta armi da armi al'amari ne wanda ya shahi kowa ma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai fara magana shi da waɗanda suka yi bukatar kuma suka yi hadarin barin hanya kan dalilin almi abu ne na kuma dukkan annabawa da annaba za mu ce dai ya cikin sunnarsu laƙar arsenal rusunan min kabalik wajen min zuriyatan azuwajen azuwajen wa zuriya mun aiko da annabawa annabawa suna da mata da diya kenan arme ba abin na rashin san Allah ba ko rashin tsoron Allah arme abu ne na sunnar annabawa ce sunnar Allah a cikin bayan shi to kan magana ta arme ce za mu ji hadisin harkun Abdullah bin Mas'ud an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أجد للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه عبد الله بن مسعود yake ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ya ma'ashara shabab mun kirayi jama'a ta matasa ko samari a yi damar su manya sun wuce sun yi alaman dama amma wanda ba su yi ba ake magana ta shigo layi wanda bai shigo bai shigo layi ba ya ce manista ta aminkum da ba ta filizawaj wanda yake da ikon asalin alba'a kalmar ana kata wajen ikon jima'i to amma za mu ga mas'alar ba ta jima'in ba ake ni kamar shi ɗan taimiyya ke cewa za gane hikimar akwai kinaya da maganar abu ne a kumshi saboda idan magana ce ta ƙarhin jima'i iya jima'i da maganar ba haka ba take me za ka ga ya ce wanda ya sami iko na inda kaɗai ƙarhin jima'i ne ba ka maganar baya cewa famalin mastati ga yake nan ba ana nin abin jima'i ba ne ba aka ce alba duk abin da almi ke bukata wannan na jama'arin jima'i iya ciki ba ta ci ba ta sha duk abin da almi ke bukata inda har iya ne kuyin karin jima'i ne bai ka abin sati bayan ce kuma iya da iya da ba a kin kenan maganar ba yi shahi ba kunce mata kadai a ba ta ci ba ta sha ajiye ta masarkinta nan ba titi za kwanta dole kai ta wani gida ko ka kai ta gida ka ba ta ci ka ba ta sha ko baban kai ba ta ko babanka dan ka san akwai dan haija dan gata na shi ta mishi aron komi ta mishi to an dai ba wannan ba dole kenan hida wannan baka dauko da mutane kurin ka ce ka tawakkalta ka dogara ga Allah kurin shi kenan a cinye gara ka kallanta ba haka bane ba kenan kana da wasu me ya ce ka magana sahabbai shi ko ko a yanzu abinda ake bukata mutum ya nema kuma arziki na Allah ne amma haka kurin ka zo ka kurin ka zo ka zama haka nan kurin ba bai haka ba tsarin shari'a gaskiya ya bukatar akwai madogara da haka shari'a magana kina nan mu iko ke wani samu ikon zama dawainiya arme zamu ci sai almu'una ta arme motar da ka da abin da shayi dawainiya ta arme a ciki akwai saduwar akwai kuma ci da sha na daukan yaunin wannan mata wanda sai wannan dama na bace falsa waje arme inda daman falsa waje ka arme ana bukata kenan akwai annabi ya umarni inda da halin ai falsa zawaj to da magana akwai kalma ta umarni falsa zawaj ya arme akwai umarni wata wani umarni na kasa mutum a wajen wani umarnin wajibi ne wanda kenan ya balaga ta san an sai shi kashe ba su suke da kashin sha'awa kuma za a bar hanya kenan iya gudun in bi ba arman zai bar hanya ka nan tana tana ku wajibcin ya arme ta da ku hali dan ɗayan biyu ne ko a yi arman ko a bar hanya ne sai ta kama ma maganin abin a gaba in ba kudin arman kenan ya ce wanda ya sami ikon yin arme to ya arme fa'innahu a gajin libasar duk tsoron allanka da kauce kallon mata inda ta ka shi kenan amma baka mace kuma kana sha'awa ka balaga da wuya wannan kauce idan da allah umarni na maganar rihe ido to wannan zai wahala ga wani bai da mace iya in ya haƙuri lokacin mai haƙuri makallo zai sai ce kenan yin araman shi ne a gajin tsoron allaka na maganar rihe ido in ka araman ya haifaka wannan dama ya baka dama kauce ma idanka ganin abin da aka haramta ma shi ya ce a gazin lufasar wa asan lufasar kuma zai ba kariya ga farjinka kana matakka baka bukata ta banza amma ba matar yawa shi ne rinjaye ka sakin ya yi baka kariya wuri idanka ya yi kuma maganar kare farjinka in kai arman wannan shi ne fa'idar kenan na wajen haka a yi arman kurum ka ce ni mai tsoron allah ne ka zaka zane ni ba yana arman ba a duk tsoron Allahnka yin arma annabi ya ce yayi magani yayi maganin baka dama umarni da Allah maka na kare idan ka kalli abin da ba ta ba yayi maka maganin kare farjin ka eh Allah ya umarni ulimuni ne ya gudu mi afsari ko hafizu furujan wal hafizu lihududillah wal zai furujan hafizu don umarni da Allah ya kiyaye farji to wannan in dai ba mata akwai matsala amma da matarka wannan umarnin Allah ya yi ya tsayawa kai bon kai ji tsoron Allah da ke kai bon Allah tunda akwai matar kenan yayi baka damar kare da kai ya baka damar kare farjinka to a halin darura yace man lam yastati wanda babu ikon kenan zama dokan dawainil armi fa alai bi sawm sai a ta kokarin azumi eh sai a ta azumi haka ne misalin akwai masu kawo darura ta wasa da al'aura ya ce mu malam to ai mutum da ya zina eh bai kai zina amma shi malahi magabata tana kawo hujja ta istimina na haramu ne Allah subhanahu wata'ala yana magana ga masu imani ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin ya ce wa nufta ga wara a zalik fa'ulaka mu na'adun Allah ya haɗu hali masu imani ce sun masu kiyaye farjinsu illa ala azwaji amma malakta imanu sai ga matansu ko abin da masu mallaka kiran bayi ta wa'in nan ba mai zargin su amma ce wa ce wa nufta ga wara a zalika fa nufta ga wara a zalika wanda yana biyan bukata ba wannan ba mai wani abin da wuce mataka ko baiwa ko duk wanda yana biyan bukata ba wannan hanya ba ta mata ko baiwa fa'ulaka mu na'adun Allah ce iya ce masu taka doka kenan biyan bukata da hannu da wani abu daban taka doka ne harin zamani ya kai zamani an harama wani ya ta roba mata dukkan hanyoyi ababai na mata ya ka so ka da wada ake kan macen wakil ka zina dole ya tabbata a liftance ko da addini ya hana bisa baka mahuta za su sabbaba maka wasu abu daban a rayuwarka na illa ga lahiyarka bayan kuma barin hanya ne bai halitta ka biya bukata matuƙa ba mata ka bace mata roba ba mata bace ba da mata roba da kai wasa da al'auraka duka haramun ne bai halitta Allah ya zargi masu biyan bukata su kenan azumi aka ce ayi yace fa innahu lahu wija yin wannan azumi ga gobro ko tuzuru shine kaman zaman daddaka me daddaka asalin asal dabba aka daddake aka tsiyaye tsuwawun ake cirewa a huda ɗiyan kenan bai mazakunta kenan kaman daddaka ce idan ake dabba ka daddake bata sha bata bata sha'awa shi ma azumi yana rage mutum sha'awa aka samu ɗabi'a ta mutane wani zai azumin ma kuma akwai sha'awar kuma shawara to sai ka rage guri a rage guri duk mun shi rage rage guri ne ka rage guri ba sai budurwa ba sai wata zawara take son ka eh haka ne muna magana samari ne ko muna magana babu wani babu wani kasa babu wani kasa babu wani aibu al'adar mu ce take aibanta abin Allah ya ba mutum mahuta ya baka mahuta ka kare kanka amma a samu wata al'ada sai ta rike ka shan wahala kai baka hannu ka budurwa budurwa ban kashi kama ba ba ba ba ka kyauta ta zama al'adun masu yawa wanda baka iyawa baka iyawa yadda ka zama baka arman to tun da yawon da kana jiran jiran gawon shanu ka san baya za kare ga katako da gajira da alhatara san ga ta ma sun taru da ta ta samu yaro ta zaware shikenan da gudu ta zama eh gaskiya wallahi abin ne wanda a rike guri inda har mutum ya sha'awa kai ka hujja aka zaka za ya ta shekara budurwa amma ta kai budurwa ba kan ka kaji Allah baka muta ta shiga wannan zawara ko kuma sha'awa ka zaman ka maka karon gaba daya ko maka amma na magana ba a ce dole ka a abin da ake magana akwai wanda sha'awa yake daga majajin sha'awa bai hakuri amma kuma cewa wai shi bai zawara ba kuma matsalan mun yarda uwaye ne a za dan mu a ce ya mun dan kwariya to manzo Allah manzo Allah ta ce ta wara duka matan nan ba da matan da yake budurwa ita Aisha ko kuma da Aisha Khadija zaura ce a ramita ta da maza biyu ma wata ruwaya ta da maza biyu ma kan shi ko tsakanin da shi da amma kuma ya ramita wanda ba sai wannan shirme ne ma gaskiya wannan al'ada ce take rike mutane a ta wahala mutum iya buƙatar armi an hana shi kuma alhali ba wata hujja ta shari'a ta da ta hana abin kuma an baka dama kenan mutum ɗaya biyu ne in har iya da sha'awar kuma azumin bai mushi ko bai iya azumin to ya rage guri kuran ya rage guri a zaura shi kwana shi kenan ya yi lahiya da kare kanka daga wani wannan samari ya zo wasu iya da wata illa matar shi lahiya shi in ya samu sha'awa wata cuta ce gare shi ta cikin cutuka da ake cewa wadda in ba saduwa da mace ba an ba saduwa bai da mace dole wannan al'aurar bata kwanci sai an yanka ta da reza akwai shi da ba haka yaka ne akwai malata in yi sha'awa bai wasu kare kwanta sai an ko ya yi sadu da mace ko a sa a yanka ta kwanta-kwanta zuke mutum tambaya wasu ya zai na ce to ta zai baka jikin zina na bi na fahimce shi na ce to a shi bai da hali wani ne ce in baka aka aka biya maka lakwal kaza wani jika ɗari uku ake biya maka lakwal ka ce baka halin harme kariya ce to har halin tamar ka yi zina ba ba wanka na ce kun da biyu ne kun karje guri kun gaje karamin ka kai la kun kana tunda aka biya maka jika ɗari nawa Allah kwal ba hujja kace baka halin armi kun ba ta hujja da wani malami zai ta maka jaka zina ko shi ba kwanci da mata ba ko nan ba ta kwanta kai an yanka shi ko abu ya kace abin wani ya kace ana abin shi ya je likita likita ya zo a dan yanka ta kadan to kwanta kwanta to ka kun ba to kun ka rage guri kun gaje kai armi shikenan kaka ce ya kara ma al'ada ya kara mu duwa kuma baka halin armi duwa daga ba lahori karamin duwai to shi ne na nan sallallahu ala'uwa ya karantar da mu cewa ya ji hankalin matasa a yi ƙoƙarin armi shi ne babban abu ya yi tsoron allanka armi ya baka kariya da idanka da farjinka wannan shi ne magana babban magana amma an halin ba iyawa sai a ta azumi a nufi azumi iya kamar zaman da taka iya rage mutum sha'awa wannan shi ne abin da yake wannan hadisi allah taimake mu kuma na ruwa bukhari ya kata muslim ya kawo ta wa an anas bin malik radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamidallahu wa athna alayhi wa qala lakinni ana usalli wa wa anam wa asum wa uftir wa atazawwaj an-nisa فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta wani abu yawa kana wasu mutane guda uku suka zo gidan shi sallallahu alaihi wasallam suka tambaya matan shi iyalan shi waya yake cikin dare wata yin ibada yake azumi kwana nawa yake sai tambayoyi da kan ibada da yake aka ba su labarin irin ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aya ba su kai su ji wannan ayi manzo ne na Allah suna kama abin ya kadan suna ka abin addu'a ibada ta kadan suka ganiwa gaskiya wannan annabin Allah ne mu ba annabawa bane ba dan haka ɗaya ya tashi daga yau ya kare barci cikin dare kullun hikiya mun dare kullun ba shi ba cikin dare kullun bai komi a dare kullun ya barci kullun da dare ɗaya ce shi kuma daga yau azumi kullun ya kare ya kare shan ruwa kullun azumi zai shi kuma ɗaya ce duka mata duka ma arman gaba ɗaya fasa ba ruwan shi ba mace kwanan ya ba da Allah kwanan suka hudu suka cika suka su manzana sallallahu alaihi ya dawo gida aka bashi labarin ga wasu sun zo ga abin da suka tambaya an ba su labarin ibadarka amma ga yanda su suka ce kowa su uku ne kowa kawo irin abin da zai yi iya gama abin ya kaɗa ƙarƙashin wannan hadisin don hadisi ne shi ne manzana da ya zo annabi ya hudu ba ta musamman akan abin duk da akwai tarwa ya tare su bayan ya tare sun kuma ya zo don ya gaya mutane matsala iya ba kuma su ɗaunar ra'ayin a cikin mutane a hudubar da ya yi bayan abin bari ya gode ma Allah ya yaba Allah ya ce laki ne ana usalli wa anam ni dai ce ni ina sallah cikin dare wani lokaci kuma kwanta in barci ban na raya dare gaba ɗaya kenan magana da ta so ba ina sallah kuma in kwanta in barci kuma wa asumu kuma ina azumi wa ofita wata ran kuma in sha ruwa wata ran kamar ma a ce taron kamar azumi bai kare gaba ɗaya kenan iya azumi iya shan ruwa wa tazawwaju nisa kuma ina arman mata nima mata gare ni da haka wannan abun fama ragiba an sunnati duk wanda ya kiyamata sunna ya ga wannan abin da nake bai yi ba wanda ya ga wannan abin da nake yi na ayi barci a cikin dare bayan sallah ko ayi ma azumi wata ran azumi wata ran asha yace kullun shi kullun shi azumi zai ko shi zai zai rage daga ba daya ko bai arme shi ma na kenan fama ragiba an sunnati wanda ya kyamaci sunna ta shi da kenan kaman bibi kenan ko yace fa laysa minni bai tare da ni kenan wani yace kenan rabaniyanci addinin musulmi ba ba rabaniyanci ba ba tsoron Allah bane ba ka ce kai ka wasa armi kai baka ba ruwanka da mata a'a wannan wani abu ne daban wanda ya saba ma sunnar annabawa haka sunnar annabin annabin annabin karshen sallallahu alaihi wasallama ya saba sunnar shi armi akwai armi kuma an san fadala da take cikin magana araman lada na komi rayuwar kullum kana cikin alkhairi ta manzan san yaban labarin cewa wanda yake da armi abincin da ka ba matarka ta ci kamar zaman sadaka ne komi sadaka ne illa abin da ya shahara ana kawo shi akan tsoratarwa akan rashin armi cewa shirarukum uzabukum mai sharrun ku gobrayen akwai hadisin ya shi ana kashi wajen wazuka don a ba samari a ba su tsoro da su armi haka cewa sallar gobro ta mai armi ta yi ta gobro da sallar saba'in duwana hadisai ne na karya aka shirya ba ma mata ifai ba ma mai rauni duka kirkire ne an kirkire su don a ba tsoratarwa ko kwadaitarwa ga yin arme amma ba su inganta ba ko mai rauni babu kurin hadisi aka shirya su kurin dan wani masu shirya wa'azi na ba mutane tsoro ko kwadaitarwa amma ba ruwan Allah da sallah ta gobro sallah kurin wata kusa ta manzon Allah ta ce sallah kurin ta kware ba ta gobro ko arme ba ba ruwan sallah Allah da sallah armanka inda wani sallah ce wadda ta yi kusa da ta manzon Allah ta yi lada kurin eh kuma ba wani shirar kun zabu kuma sharrun ku gobrayen ku ba haka bane ba inda sharri ne annabi isa yake annabi haya suke kuma ga manyan malaman magabata irin su ibn shaykh islam taymiya shi har ma ya mutu duka ma bai arman ba gaba daya dukan arman bi ba kenan takaice ba magana bace ba duk da an san fadal almi da matsayin almi amma ba a shirya abinda ba shi ba shi annabi ya hudi gaskiyar magana wannan hadisi sai kurin ajjasa a gehi ana kasi ne a akan wa'azi kurin a ba mutane tsoro ko a musu tsoratarwa shi kuma musulunci kullum abin da ya zo a nasin ƙur'ani ko suna ingantatta ya wadatar da mu to nan da yake ranar salama ya haɗi cewa cewa iya cikin dare yakan yi sallah kuma yakan yi barci wata ran yakan yi azumi wata ran kuma yakan ci abinci kuma yana arman mata shi ma yace duk wanda ya kyamace wannan abin ya ga ba daidai bane ba yace bai tare da ni nan jana bai tare da kun goshin da yake kurin a a cikin me wajen waye kurin sai annabi bai tare da ni kurin kaba kanka wada annabi bai tare da ni mutafara kuma wannan ruwaya bukhari da sun kawo ta sai wata ruwaya ce wa anhu wata ruwaya daga abdullahi bin mas'ud anas bin malik radiyallahu anhu yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna bil ba'a wa yanha an tabattul nahyan shadida wa yaqul tazawwaju al walud al waduda fa inni mukathirun bikum al anbiya yawm al qiyamah rawu ahmad wa sahawi ibn hibban abinda ke ruwa tsanin ibn malik an sake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni da yin albashin alba'a ta dawainiya kulawa da armi wa yanha an tabattul ya hana tabattul tabattul shine yankewa daga mata barin alaka ce ba ruwanka da mace gaba daya ko kuma duniya kwarai yayi hani nahayan shadida hani mai tsanani kwarai annabi bai san zama ka ce babu almi kai don ibadar Allah har ma yana cewa tazawwajul waludal waduda ku almi mata wanda suke aihuwa kuma wanda kuke so nan hihita ba dan ba dole a abin da ya hi ka armi wadda take aihuwa wannan kuma Allah kawo juya daban kuma ta aihuwa amma dai abin da aka yi so aihuwar aka yi so kuma amma cewa alwaduda wadda kuke son juna tana kana santa yana iya karantar da kai da babu arman dole a musulunci alwaduda ce kuma iya daga cikin ayoyin Allah da ya sanya muku mata ya ce wa albainakum mawadatan wa rahama mudatan warhama kaga akwai soyayya akwai tausayawa kaga dai inda babu so kaga babu muwadda babu rahama haka asalin arme an gina arme a musulunci akan su ba tura ba su kama na magana hana arman dole a annabi hana mutum da rashi kuma jigon arme da mun so ne soyayya ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da arman da aka yi akwai na zawara akwai na budurwa waye sun musu armi sun tuce rasulullahi babana ya mun armi da bana su don cin ma burin shi kuram annabi ga ta ce ba ta ce ba ta ce annabi ce a tada aka tada wata an zo annabi ya ce a tada ta ce ayar rasulullah na dangana amma abin da yasa na yi haka na yi mu'arada niki abin da ubabana ya yi don uwaye maza sanda ba su da haƙƙi kan lamarin armi a kan ɗiyansu sanda ba su da haƙƙin tilisa ma ɗiya shi yasa ni haka yanzu ka din kowa san ce babu dole amma sai yanzu na rada shikenan na da nabi amma a san da magana ba haka bace ba kullum dan ya kace dan kota budurwa ce wata wa budurwa me yaka ce me yaka ce albikit tustazan wazin wa samatuha kuma wace wasai hatta tustazan tustazan me ma magana kullum bambancin zaura da budurwa ita budurwa shari'a an ba da dama in haka kina san wani sai ta kyale aka wannan shi ne ta ba da uzuri ta ba da uzuri zana su in ta yi shuru an bata su kuka za ta fara kinan bata su ya ta kuma zawara ya ta bayani karara ba wani ishara ina so gobe su ta bayani shi ne mamanci ta zawara ta shiga hankalinta ya ta bayani eh kina so ina so ta san kanta tsawon kai ce ta san komi ta zawara jawa ita ta hudi karara amma ta buduwa ta sanar kumiya bata ya yi to to abu kaga wannan ma iya bukatar yanayin da kuke shin wannan mata ta san addini ina zama san addini ta kyale ke ma dai ko dan da ta mata sunne wata ta kyale ma ba so take ba kaga wannan yanayin ya bukatar karin bayani matan ta san da ita kai shiru fa so ne ta ta shiru amma da bata bata bata ta tarbiyya islamiyya ba san addini ba kaga ta mana abun bai hawanta eh wata ta kyale ba dan ta so bane kun dan dai ban ta ne ta wata kun ta yi bayani karara shi da almuhimmu dai ba a wa mata alamai sai tana so kurin don za abu hanyar za a gano cewa tana so za a yi in bata so ba a yi haka ya kamata shi tsarin da aka samu a shi kenan ta zawajul waluda alwadud ku arme masu da kuke so mana masu aihuwa sai ce fa inni mukasirun bikumul anbiya yawmul qiyamah dan ni annabi ce gobe kiyama iya kenan alfahari da da ku in yawan annabawa jama'a yawan wannan masu maganar neman ba da goyon baya game da rage iyali sukan kawo wannan hadisi kuma su mai wata ma'ana daban a to annabi zai zai alfahari da yan iska ko kaza kaza diyan banza haka suke cewa wai dan a ki abin wannan ai ana nihin din zaka ba tabiya ka musu ka musu ka musu wane ne tarbiya ka ya kuna sabon titi ba na aiwa wani aiwa kara zabe to ma wannan magana shi mai magana waye annabi sallallahu alaihi wasallam kowane musulmi ya san tarbiya haƙƙin ma'aikici shi mai magana ya san abin da ke wani da ta aka yi a bar ba tarbiya ya zo a wadda a suke wata ya kama magana wannan yi wani iska a yi ba tarbiya a shi mai magana ya ce ba ba tarbiya kai da ka bar abin da gaji kanka ma magana yawa tana nan hadisi yana a wurin shi kuma shi mai magana a sanar abin da ke ne yin tarbiya ga iya haƙƙi ne akan ma'aikata wanda abu ne ya zo kara zube al'adunmu a nan wanda kuma gaskiya ba musulunci bane ba al'ada ce ba musulunci bane kata nan kai babu kan larabawa babu mutane kashin duniya babu haka ake ga mutum misali ya iya baka takwas iya sai daga shekara shida bakwai ga yawo ɗan shekara hudu ya turo shi iya gida a kwance ya bar rubun shi ya turo su maraya ba uwa ba uba yawo ɗan shekara uku hudu cin shi sai shi hannun shi haka Allah ya ce haka musulunci tsara ba tsari ne na al'adun ba musulunci bai tsara ba wannan abun ba yawan ka turo iya kurin sabu duniya haƙƙi ne ka ba su ci da sha aka turo su makaranta ka ba su ci da sha a gidan malamin amma kurin wata al'adar mu anan sai mutum iya kwance a garin su ya tara rumbun shi aiji iya ya ƙara bikin shi ya ƙara bomba kaɗa ya aiji rumbu ya turo ya zama da kurin dai aje a rake ne kaka ka ce a rake kwana biyu ba a ci ba a abu ya turo su kurin maraya yaro ɗan shekara uku hudu kuma ta zai nema abincin shi ba shi da uwa ba shi da uba kurin kara zabe wannan kaga wannan baka da addini gan shi shi ba nan ba shi wannan magana ba wannan tsarin ku ne al'ada ku ce ta kaka nan aka ba zai dauki yaunin da yake Allah tsora mishi na ba yaran ka ci da sha in karatu ne ka ba da ka kai shi makaranta amma ka dauki wurin shi hakkin shi ya kanka hai girma amma kuma mutum yadda wanda mas'uliya kan shi kun ya bar yara kara zabe tura suna mana ayyuka suna ayyuka suna bata addini ko a riba addini mana kai ne ka lalace kamar abin da shi kanka na wajibi don gidi ba da yawa za ka sami ɗan duniya ta wani abin ne ya zama makaranta ya zama ɗan duniya gidan bar shi ne barawo shi ne kaza kaza duk ba za ka samu ba don bai bai da bai mai shawara bai mai ce mai ka'ai in in gidan hijji gidan hijji bar hijji gidan giya ya aiki hijji gidan karuwa ya aiki don ka sanar da yawa misali da yawa gare mu na kamu na gaske magana ka ɗora ma addini magana wannan wannan yawon banza da almajirai ke yi da sunan addini a al'ada ce ta wuri a musulunci babu wannan dama ka rike dan ka in maka zuwa makaranta ya je makaranta iya karkashin ka ka bashi ci da sha zaka je maka bashi maka sai ya gararan ba kan titi ba uwa ba uba shi inda ya ga dama wuta iya bata sa tarbiyya gaskiya irin wannan ba a tsarin al'adar mu ce ba addini ka ba dan ya wajibi haƙƙin tarbiyya kan uwa yake wannan shi ne wannan ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji hankalinmu na cewa ma'armu mata wanda suke aihuwa kuma wanda suke so mana nukisan juna da su inda gobe kiyama yana alfahari da al'umma shi da sauran annabawa kenan wajen yawan al'umma rawa amadu sai ce walahu shahidu min da abi dawud wa nasa'i ibn hibban min hadith ma'aqil ibn yasar wannan wannan kuma shahidi ne sai wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فظفر بذات الدين تربت يدا متفق عليه ما بقيت السبع تو wannan hadisi ya kamata an bar shi da san gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا اللهم اغفر وارحم موتانا امين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته